سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حتى قدره وامتداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نعرفكم مفارقة الألفية سنه وكشي يا سويا كدن باكم يندي كدابة da tsakanin gama wazifar zuwa sallar isha akwai tazara fiye da ta yanzu yasa ko zan fara wannan na afiyar ta na hau daga ba a yi askari ina ne za a tashi kirkun na ramana rahim a tanazu fil amal wannan babin tanazu'i kenan a cikin aiki a wannan babin za a bayani akan tanazu'i da ake kira tanazu'i shine ya zamo amilai biyu su zo su game da ma'amuli ɗaya wanda kowanne a cikinsu yana bukatarsa kowanne a cikinsu yana bukatarsa shi ne za a bayani to ya za a yi a irin nan kowanne a cikinsu za a ba yanzu misali inda kace rarrabtu wa rarrabani zaidu rarrabtu wa rarrabani zaidu in kace rarrabtu rarrabtu yana neman mafuli tunda ka faɗi fi'ili da fa'ilinsa fi'ilin da yake kuma yana kaiwa ga maƙuli shi yasa ya riga sa maƙulinsa kace kuma rarraba ne shi kuma anan ka faɗi fi'ili da maƙulin yana bukatar fa'ili to yanzu zaitun din da zai zo a gaba wanda dole ko da ya zama fa'ilin wannan ko maƙulin wannan tunda kowanne a cikinsu yana bukatar sa to wanne za a ba kowanne ya fi kyau a ba to shine za a bayani a wannan babu wanda wannan babun tanazul fil amal yana cikin babobin da yake wasu daga wanda ake ganin kamar gangan nahu ne na zamani suke cewa kamata ma yi a ce an shafe babu amma dai a da kulli halin su da kace kamata ya shafe babu ka wani abu takamaime da zai iya tsayawa matsayinsa ba shi a ce a shafe abu ko a daina yin sa magana ce mai sauki to amma muhimmin abu to me aka kawo a makwafin kowane hanya za a bi ne ya zamo a duk abin da za a samu ta an bi ta kansa za a samu ba sai an bi ta kan nasa ba amma abu ya zamo a kace a barbin hanya to amma ga abin da ake bi samu ta hanya ka kawo wata hanya daban wadda ita ba za a samu wannan ba to ai baka kawo mafita ba in amila ne tara ya cikin amal قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة وتار أكثر غيرهم وتار أكثر غيرهم ذا أثر وعمل المهمل في ضمير ما تنازع والتزم والتزم كيسنان ويسيء ابناك وقلبك واعتدى أبداك ولا تجد باء أول قد أهمل بمرمر لغير رفع أهمل بل حسبه الزم إن يكون غير هبر وأجرنه إن يكون هو الهبر وأجر إن يكون رمير هبرا لغير ما يدايق المفسر نحو الجن ويزنان أها زيدا وأمرا أها ويل فرها to in amila ne ikitara ya fitrin amal idan amilai biyu suka hukunta aiki a cikin suna dangane da karatun da muka yi a baya yanzu amila ne din nan za a ɗauke shi menene don gane da karatun da muka yi a baya fasali na biyu a baya an yi bayani akan wannan yanzu amila ne din nan to me za a ɗauke shi me za a ɗauki amila ne din nan fa'ili ne na fi'ili shafaffe shafe shi din jawazan ne ko wujuba wujuban ne saboda ga abin da ya fassara shi shine me ikitara ya in ikitara amila ne ikitara ya cikin amal idan amilai biyu suka hukunta aiki a cikin suna nan kuma da yace amal ya bulugga wa banura bi'ata tunda in ya bulugga sauran larabawa sai ce amala tunda su banu rabi'ata su ne suke yin wakafi akan mansubi da sukuni ko kama a baya ne da yake kalam ya fu illa mur'un illa ali kabru wanda yake ko ya gabata wato ya zamo su amilan sun gabaci wannan suna falil wahid minhum al amr to lalle ɗaya daga cikin su ne zai aiki ba dama a ce duk su biyun su aiki ɗaya ne zai aiki yanzu misalin da aka kawo rarabtu wa raraba ne zailu zailu din nan dole ko dai ka kawo shi marfu'i ko ka kawo shi mansubi ba da za a yi ka kawo shi marfu'i mansubi a wakati ɗaya dan alamar rafa daban alamar nasba daban shi yasa ba zai iya zama wa marfu'i ba mansubi a wakati ɗaya dole za ka kawo shi ɗaya daga cikin ko marfu'i ko mansubi a nan dukkan larabawa duk malamai na hau da na kufa da na basara sun gama a kan cewa kowanne a cikin su ka iya ba shi aiki shi yasa an gama a kan cewa don ka ce rarrabtu wa rarraba ni zaido ba banna kai ba haka dan ka ce rarrabtu wa rarraba ni zaidan shi ma ba banna kai ba dan an gama a kan cewa an kai haka daidai ba wanda a ciki za a ce ba daidai ba illa iyaka inda aka samu ja'in da shi ne wanne ne ya fi ka ce rarrabtu wa rarraba ni zaidun shi ya fi ko ko ka ce rarrabtu wa rarraba ni zaidan shi ya fi to nan ne aka samu ja'in da amma ba wanda ya ce ai a ciki akwai wanda bai halarta ba duk an gama kan cewa kowanne a ciki ya halarta to a inda aka samu tanazuri akan wanne ya fi shi ne aka faɗa wa sani a ba nabiyin aiki ya zamo na farkon ba a bashi kar aiki ba aula shi ya kamata inda ahlil basra wurin malaman basra malaman basra suna ganin ka ce rarrabtu wa rarrabani zaidu ya fi daga ka ce rarrabtu wa rarrabani zaida tunda ka ce rarrabtu wa rarrabani zaida ka ba na farkon ne aiki amma ka ce rarrabtu wa rarrabani zaidu to shi ya na ka ba aiki a nan malamai suke kawo wasu dalilai wanda kusan hidadiye ne a yadda aka karanta a mandaki ba hujja ba ce cikakkiya magana ce kawai hidadiya cewa to ai so da daman wanda ya zo daga ƙarshe ai ya fi fifiko ba ga shi ba manzala sallallahu alaihi wasallam shi zuwa ƙarshen manzanni amma dai ya fi su to amma ta wannan magana ce wanda aka dauko daga wani waje aka kai ta wani waje wanda ba lalle ya zama akwai dangantaka tsakanin su ba ko a suke cewa ga wani yana cewa ata shukku fi annan nabiyya muhammadan khairun bari yake wa huwa ahirul mursali yanzu kana da kokon a cikin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne fiye halitta gashi ko shine a karshe ashe so da na karshe ma kan zamo ya fi fifiko amma wannan dangane da cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo na karshe ya kowa kuma ba dole a ce duk wanda ya zo a karshe ya zamo na farko ba ai ko a hadisi ko abu da yawa za a samu hakan ba manzo Allah yana cewa hayrul quruni karni su madani ne zan so da kaga ai ba lalle na karshe ya zama ya fi na farko ba ta yi na karshe ya fi na farko ta yi na farko ya fi na karshe ta yi ya zama a kowanne da irin nasu fifikon wa tara aksan ga yawo wani su su ne mutanen kofa sun zaɓi ka ba na farkon aiki shi yasa su a wajensu ka ce rarrabtu wa rarraba ne zaidan ya fi daga kace rarrabtu wa rarraba ne zainu za asra alhali su dinnan suna da karfi a malamin sai cewa ai hujjar su anan yana da hujjojin su fadin mawaki da yace kan manzilin fil ariya lafu hurfata wa hadinuhu abadan li awwal manzili ai mutum sai ya zama a rayuwarsa ya je nan ya je nan ya je nan amma yadda yake tunanin farkon wajen da ya zauna sai ya zama ya fi fiye da yadda yake tunanin ko'ina ya fi ko'ina to wannan kenan wato an dai gama akan cewa kowanne aka yi daidai ne wa amil muhwala hira ne limata na za'awa idan wani a cikin amilan baka bashi aiki ba to ana kana bukatar ana bukatar ka bashi aiki a cikin lamirin mutana za'ufi wata zimmar tuzima karfisa abin da aka lizanta ina misali ka yi husinani wa yusi ubnaka a nan aka ce yusinani wa yusi ubnaka kaga yusi aka ba aiki domin shine ya rafa'anci ibnaka to shi yusir ya zamo muhimmali kenan shi yasa sai aka bashi aiki a lamirin abdaka shine wannan alifin yusinani ba ka ce yusin wa yusu abdaka ba sai dai dole ka ce yusinani wa yusu abdaka in kana so ka ba nabiyin aiki in ko kana so ka ba na farkon aikin to sai ka ce yuhsinu wa yusi'ani ibnaka sannan ya zama yuhsinu ka ba aiki wa kalbagawa a ta da ya abdaka ko kuma kace kalbagawa a ta da ya abdaka a nan kuma ka ba na farkon aiki ne ba za ka ba aiki shi ya rafa an ta abdaka a kan cewa abdaka fa'ilinsa ne shi ko a ta da ya sai ka ba shi aiki a lamirin abdaka shi ne wannan alifin da ya ta jawo wa a ta da ya wa a ta da ya wala ta ji ma awwalin al'uhumila idan ya zamo na farkon ba ba shi aiki ba to kakka zo bi murmari kakka zo tare da shi da wani lamirin da gani rafa'in ohila lamirin da yake ba na rafa'a ba ba dole ba za ka zo da shi ba bal haswa hulzam bari ka lizumta shafe shi in ya kun gaira ba idan ba labari ba ne idan dai ba labari ba ne shi yasa ba ka ce rarrabtuhu wa rarraba ne zaidun ba ko marartu bihi wa marrabi zaidu ba daidai ba ne sai dai ka ce rarrabtu wa rarraba ne zaidu ba ka ce rarrabtu hu wa rarraba ne ka tunda hu a nan lamiri ne wanda yake ba na raf'a ba amma idan lamirin raf'a ne to wannan ka'ida da shi shine kamar misalin da aka yi a baya yau sinani wa yusiyu naka yau sinani alifin da aka kawo lamiri ne na rafa wa ahiran dole ka zo da shi a ƙarshe in ya kunga huwan habar idan labari ne a sai ya zamo in ya zamo labari ne to sai ka kawo shi a ƙarshe a wato a sannan shi yasa za ka ce wato zanantu wa zannani zairu muƙima iyahu zanantu wa zannani zaidun muqiman iyahu kana nufin na zaci zaidu yana nan bai tafiya ba shi ma ya zace ni ina nan to anan baka ce zanantu wa zannani zaidun muqiman ba ka tsaya iyaka nan dole sai ka kawo iyahu saboda iyahu din labari ne tunda ita zanna asali tana shiga ne ga mutadar da labari shi yasa dole wannan ai labari iyahu din nan labari ne a to dole sai a asalinsa labari ne shi yasa sai dai ka zo da shi a ƙarshe saban haka a kaɗan ne amma yakan zo a waƙe a kamar faɗin mawaƙe bi uka za yushin naziri na izahu mula mafu shu'a'u sai ta shafe lam'a ina za ta ce zahu mula mahuhu amma sai ta shafe hudin wasirin ya ku lamirin habara idan lamiri ya zamo labari bigari ma bi ɗabiƙul mufassira ga wani abu daban da bai dace da mufassiru ba to dole ne ka kawo maƙulin nan a fili domin ba za ka kawo shi lamiri ba dole ka kawo shi suna zahiri ba ka da dama ka ce za ka kawo shi lamiri ina misali na hau kamar yadda kace a zunnu wa yanzu na ni ahan zaidan wa amran aha wa ni raha yanzu nan a zunnu yana neman mafuulai biyu ya zunna ni shi ma yana neman a yana neman mafuuli ɗaya shi saboda wannan ya ga waidan shi ne matsayin mafuuli na farko ahan shi ne matsayin mafuuli na biyu shi yasa ya zunna ni ya gama cika amma shi a zunnu yanzu yana neman mafuulai biyu to su ne dole sai aka kawo su suna zahiri aka ce zaidan mu'amra zaidan shine makuli na farko na azunnu ahawain kuma shine makuli na biyu shi wa amran ma'dufi ne akan zaidan makuli na farko na azunnu malamai da yawa suka ce wannan ma ai ya fita daga babun tanazu'i saboda kowanne a cikin nan ai ya sami ma'amulansa shi yasa a sa shi ma a babun tanazu'i kamar cikin baiti ne ko kamar cikin waje ne sai dai in an dubi yadda su malaman kufa suka tafi a nan wanda su suka ce a irin nan ka iya kawo lamiri a maimakon ka ce ahan nan ka ce a zunnu wa ya zunnani iya Allahu zaidan wa amran ahawaini kaga ya zama a maimakon ka kawo aham suna zahiri ka kawo lamiri to wannan irin wannan a wajen malaman masara ba za ta saku ba dole sai dai ka ce waye zunnani aham ba da ma ka ce waye zunnani iyahu a wajen malaman kofa suka ce haka daidai ne haka nan masu malaman kofa sun ce ka ma iya shafewa ka iya cewa zunnu wai zunnani zaidan wa amran ahawaini azun wai zunnani zaidan wa amran ahawaini ka shafe ma duk makulan na azunnu din nan na iya zunnani ka shafe makuli na biyu na iya zunnani ka kawo na farko shine wannan ya zawai din to a nan ya kawo wasu matsaloli ko tambayoyi tambayoyin sun kai wajen guda guda biyar ne ko amma bara mu fara da tambaya ta ƙarshe ita ce ta biyar me ta ce a amin din jumlatul atiya al-amil al-awwal wa ahmil thaniya wa da kullu ma sayko a jumlar nan da za ta zo ka ba amili na farko aiki ka kyale na biyu in ya so sai ka yi abin da ka ga ya dace dangane da abin da muka karanta a baya jumlar nan ita ce بالأمس سافر وودعت أهواك إكراما لك وقد قربوا ونسأت رفاقك بالصبر بالأمس سافر وودعت أهواك إكراما لك to anan yanzu ka ba na farko aiki na biyu baka ba shi aiki ba iya kenan za ka ci dangane da abin da muka karanta a baya kaga an karanta cewa wa amilil muhammala fi ramiri ma ta na za'ahu walta zimmar tuzima yanzu misali a nan in ashe abil amsu safara wa wadda'atu ahawaka in ka bar haka ya yi daidai amma yana bukatar ka gyara wa wadda'atu ma sai ya zamo safara ka ba shi aiki sai ya zamo wato nan dole sai ka gyara safara safara ko wadda a ma ahawaka ikiraman laka sai zama shi safara shi ka ba aiki shi ya rafa anti ahawaka akan cewa fa'ili ne ko wadda a ma in kuma wadda a ka ba aiki to ka iya barin safara yadda yake dole ka bashi bayan da yake amma kuma ahawaka din sai fa an gyara ko wadda a ahawaika ikiraman laka na biyun fa wa kad garibu wa nasatu rifaqaka bis sabr wa kad idan ka ba da farkon aiki anan zaka ce wa kad gariba wa nasatu rifaquka bis sabr wa kad gariba rifaquka bis sabr wa nasatu a wa nasatu bis wa kad gariba rifaquka wa nasatu bis sabr abokan tafiya ka sun yi fushi amma ni ne musu nasiha da cewa su yi juriya don kuma shi gari baka ba a shi na safi ka ba aiki kaga dole za ka ce waƙad garibu wanda sahatu rifa ƙaka waƙad garibu wanda sahatu rifa ƙaka disabari ya zo na sati ɗin ka ba aiki shi garibu da baka ba shi aiki ba sai zama ka ba shi aiki a lamirin mata na zawo shi ne rifa kudin shi ne rifa kudin a to wannan tambaya kenan a sai tambaya ta hudu kuma kan tambaya ta hudu muna da ragowar kusan minti ɗaya bayyin fi ma ya ce almutana za'a fi wal'ami wa hukuma huma fi takari wa tahir wal ilmar wal hasu a fikiran nan da za a kawo wannan paragraf din da za a kawo ka bayyana ta inda aka samu tanazu'i akan wani suna aka samu tanazu'i ina amilin yake me ya hukuncin su dangane da gabatarwa ko jinkirtawa ko makawo su a matsayin lamiri ko ma shafewa gaba ɗaya itama'u wata na kashar muluku war ru'asa'ul arab aksar marra fi kulli ma yuhimmu wa yus'idu abna al-aruba وعبرموا وأصدروا كثيرا من القرارات الهامة وتعلموا وهذا أكثرهم من huruji ba'arihim anil ijma washtadda al-jadal wa tafaqama hawla muqada'at as-siyuniyin wal musta'mirin wa qassuhu wa ibtahaja an-nas min sarahatihim wa taqdirihim hudurat al-mawjid sarakuna da shugabannin larabawa sun haɗu sun tattauna fiye da sau ɗaya akan dukkan abin da yake shafar kuma zai jawo a ce larabawa ko wanda suke ‘ya'ya ne na larabawa sun samu hutawa a rayuwar nan sun yanke sun zartar da wato dokoki ko tsare-tsare daban-daban masu muhimmanci sun nuna jin raɗaɗi da yawan sun yi bakin ciki saboda yadda ake samun wasu a cikin shugabannin ko sarakunan larabawan su fita daga abin da aka gama a kansa sai an zartar da cewa ga yadda za a yi amma sai wani kuma ya bi wata hanya ko wasu bi wata hanya jayayya ta tsananta ta ruru game da wani mataki za a bi na daina hulɗa gaba ɗaya da isra'ila da kuma 'yan mulkin mallaka hakika mutane sun farin ciki sun yi munna daga yadda a wannan wakacin shugabanni da sarakunan larabawa suka fito fili suka faɗi yadda abin yake yadda suka dubi cewa wannan fa wani matsayi ne mai matuƙar haɗari to a nan ijtama'u wata faƙamar mulu an sami tanazu'i ko ijtama'a yana neman fa'ili tanaqasha yana neman fa'ili yuhimmu wa yufidu shi wannan kowane a cikinsu yana neman maf'uli ne ko yuhimmu yana neman maf'uli yusibu yana neman maf'uli wa abramu wa asdaru kasiran wannan ma fi'ilan kowannen su yana neman maf'uli ne wa ta'allamu wa hazina aksaru nan kuwa fi'ilan kowanne yana neman fa'il wa shtadda al-jadal wa tafaqama wannan bai zamo daga babin tanazu'i ba saboda ɗaya daga cikin amilan ya zo ne daga baya tafaƙama ya zo daga baya sai da aka faɗi fa'ilin ishtadda ya sa an sana mun fa'ilin tafaƙama zai zamo dalili ne mustaƙi haunan faɗa ta sayoniyin wal musta'amirin wa qadsahu wabta hajan nas shi kuma anan surra yana neman na'ibul fa'il iftahaja yana neman fa'ili sai aka kawo nasu wanda ke zai zama fa'ilin na ibir fa'ilin sura ne ko ko na fa'ilin iftihaji ne min salahatin mataqdirihim muduratul mawqif wannan shi salahatin baya neman wani makuli amma takadirin shi yake neman makuli gashi an kawo to wannan a takaice minti daya ya za mu ɗauke na farko ijtama'u wa tanaqasha muka ce ijtama'u wa tanaqasha an san wanne aka ba na biyu aka ba aiki ko shi na farkon an ba shi aiki ne alamirin ma tanaza'a shi ne muluku yuhimu wa yusidu abna al'uruba nan kuma me ake nema da mu makolin bihi ana bukata a kawo lamiri nan ko ba a bukata ba a ka neman a kawo lamiri a nan saboda baitinmu na baya da yake cewa kaka baiti na baya da yake cewa wala ta ji na awalin kadowo mai labi mu mara ligai da zafi in ofila tunda wannan ba lamiri na rafa za a kawo ba lamiri ne na nasu ba to ba sai an kawo shi ba kenan ba sai an kawo ba ko ba sai an ce fi kulli ma yuhimmuhum wa yusiru abna al-uruba ko fi kulli ma yuhimmu wa yusiruhum abna al-uruba abna al-uruba wa abramu wa afdaru kaseera min al-qararat al-hamma shi ma nan maf'uli ne akai tanazuyi a kansa shine kaseeran din nan ko wa abramu kaseeran wa afdaru kaseeran filin ba wani abin da za a sauya a cikin sa ko wata allamu wa hazina aksaru to nan ne fa wata allama wa hazinu aksaruhum an ba na farko aiki ko wata allamu wa hazina aksaruhum an ba na biyin aiki ko min huruji ba'alim alal ijma wa shaddal jadal wa tafaqam nan ba magana tunda amilin daga baya zo amili na biyu daga baya zo shine tafaqam wa qad subu wa tahajan nas nan ayatu a qad surra wa tahaju an nas ya zama kenan an ba na a surra din aiki mutane an faranta musu rai sun yi minna amma kamar nan yadda aka kawo ya zo shi na biyun dai aka bashi aiki shi ne wata hajji a wata ƙadirin matsoratar mawuƙi to alhamdulillah sai mu kwana a nan in an yi sallah ta ci gaba da na fiƙin ko alhamdulillah a sallah ko na alfiyar an samu fiye da minti ishirin ko suna wajen minti ishirin da biyar